yau muna ranar lahadi shida ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ta zo daidai da goma sha takwas ga watan ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu kusa gaba da karatu a wannan zawiya zawiya shek salihu musa malami da ke nan tudunnufawa kaduna muna cikin suratul ghafir za mu tashi aya ta biyar malam sani musa malami shi zai ja baki shek sadr abdullahi maraya shi ne zai mana fassara akan bismillah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قولهم قوم نوح والعذاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأكلوه وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق فأكتبهم فكيف كان عقاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليلهدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان إقامة Allah ya gaya mana ayar baya ya ce babu waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah su ce ba Allah ne ya saukar da alƙur'ani ba a'a alƙur'ani waƙa ne ko alƙur'ani sihiri ne ko alkur'ani tatsuniya ne ko kuma a'a annabi ne ya ƙagi littafin ba Allah ne ya bashi ba babu waɗanda suke wa alkur'ani wannan su soke shi nan kuma su kafirce masa sai kafirai to sai Allah ya ce mana kazzabar qablahum qaumun nuh wato jama'ar annabi nuhu sun kafircewa ayoyin Allah sun kafircewa annabin da Allah ya aika musu wato annabi Nuhu alaihi salam qablahum kafin waɗannan mutane naka ya rasulullahi kafin mutanenka ƙurayshawa su kafirta ka kafin ƙurayshawa su suka a cikin wannan littafi na alƙur'ani su ce waƙa ne ko kuma su ce tatsuniya ce ko kuma a kai ka kage shi ko kuma a'a sihiri ne kafin su faɗi haka ai mutanen nuhu alaihi salam sun ƙaryata ayoyin allah sun ƙaryata manzansu wato nan allah yana ba annabi haƙuri ne yana rarrashe shi ne cewa ya rasu lallahi karka da ba kai aka fara ƙaryatawa ba ba kai aka fara wa izgili ba karka damu ai mutanen nuhu ma sun ƙaryata ayoyin Allah sun ƙaryata annabinsu annabi nuhu kafin al'umma ka su ƙaryata su da ka kai hakuri ya rasulullahi a wannan suna nuhu ya zo su 43 a cikin alkur'ani nuhu nuhu akwai guda 43 a cikin alkur'ani sannan kalma ce ta larabci wato nuhun kuka da nishi irin kan mutu yana kuka yana nishi din nan to shine da larabci ake nufin shi da wannan kalma ta nuhu wato abin da ya faru aka sa mishi sunan ya ga wani kare ne wanda yake mummunan kare mai mummunan kama sai annabi nuhu alaihi salam ya kyamaci wannan kare sannan ya faɗi magana game da wannan kare domin a shari'arsa ba laifi ba ne ka aibanta wata dabba da magana to sai ya faɗi haka to sai Allah ya ba karen ikon yin magana sai karen yake cewa da ni na halicci kaina da ban yi kaina haka ba wannan magana sai ta sa annabi Nuhu ya rika kuka yana nishi ya rika kuka to sai Allah ya ce mishi Nuhu kan maratanu so nawa za ka yi ta irin wannan kukan to daga nan ne aka sami sunan Nuhu amma ainihin sunan shi Abdul Ghaffar abdulgafar wato bawan mai yawan gafara an yi shi ne a wani yanki wanda yau yankin wani bangare yana siriya wani bangare yana kasar iraki wani bangare kuma yana kasar turkiya wato turkey a nan aka yi annabi nuhu alaihi salam da jama'arsa a nan ne jama'a tashi suka karyata shi suka karyata saƙon da ya zo da shi daga allah domin lokacin ba wa duniya loma-loma ba su da ka jama'arsa tana da wuri mai faɗi a wannan yanki wanda da aka zo aka yi wa duniya loma-loma ma'ana wannan ita ce ƙasar kaza wannan ita ce ƙasar kaza to wannan yankin nashi sai zamana wani guri ya shiga ƙasar syria wani ya shiga iraki wani kuma yana cikin ƙasar turkiya kazzaban qablahum ɗanmu nuhin ya yi wa'azi mai tsawon lokaci shi a ɗanmu nuhin alayhi salam ya yi shekaru 950 yana wa'azi annabi nuhu alayhi salam sannan kuma ya yi wannan zamani nashi ne kamar shekaru dubu biyar kafin haifi annabi isa alayhi salam su da ka yi haihuwar annabi isa alaihi salam tana da shekara 2021 su da ka kenan annabi nuhu ya yi zamaninsa kenan kamar shekaru 721 da suka wuce zabar ƙaunahun ƙaunu nuhu wala hazabu haka nan ma da ƙungiyoyi daban-daban da aka yi na kafirai ya rasulallahi su ma sun ƙaryata manzanninsu sun wa manzanninsu izgili sun karyata ayoyin Allah don misali mutanen annabi hudu alaihi salam sun karyata annabi hudu wato adawa ke mutanen annabi salihu alaihi salam wato famudawa sun karyata annabi salihu firawuna da jama'arsa sun karyata annabi musa da harun suraka an yi ƙungiyoyi daban-daban na kafirai waɗanda yake sun ƙaryata manzanni ya rasulallahi karka damu ba kai aka fara ƙaryatawa ba sannan kuma ba ayoyin da ka zo da su ne aka fara ƙaryatawa ba karka damu ya rasulallahi wala azabu min ba'dihim an yi ƙungiyoyi na kafirai wanda su ma sun ƙaryata manzanninsu sun karyata ayoyin Allah min ba'dihim bayan mutanen annabi Nuhu alaihi salam bayan su wato bayan jama'ar annabi Nuhu alaihi salam an yi al'ummomi da yawa ƙungiyoyi da yawa na kafirai wanda sun karyata manzannin su sun karyata ayoyin Allah nan na ƙara nanatawa Allah yana ba ma'aiki haƙuri domin a ƙa'ida idan aka yi maka abu sai aka ci ba kai aka fara ba kar ka damu mutu za ka ga hankalin mutu ya kwanta ka ga annabi ya kai matsayin da Allah da kansa yake rarrashe shi yana cewa kar ka damu ba kai aka farawa ba ba kai aka farawa ba su wane sun wa yan uwanka manzanni irin abinda jama'a ka suke maka kaka damu ya rasu to kamar tambaya ne ya ubangiji bayan ƙaryatawar da jama'ar annabi nuhu suka yi bayan ƙaryatawar da sauran al'ummomi suka yi wa manzanninsu ya ubangiji shi kenan abin da suka yi sai Allah ya ce a'a wa hammad kullu ummatin bi rasulihim ai dukkan al'ummomin nan da aka yi kafin zuwan ka ya rasulullahi duk al'ummomin nan da aka yi al'ummomin kafirai din nan dukkan su sun yi niyya sun himmatu game da manzon da aka aika musu ya kuzu domin su kashe shi nan akzu anan alqatl kisa kisa ba wata al'umma da bata yunkurin ta kashe manzanta ba shine abin da Allah yake faɗa wa annabi wato mutanen annabi Nuhu bayan ƙaryatawar ba su tsaya akan ƙaryatawar ba a'a ta kai ga ran Nuhun ma sun so su ɗauka mutanen annabi Hud alaihi salam bayan ƙaryata annabi Nuhu a annabi Hud alaihi salam wato adawa kenan ba su tsaya iya ƙaryatawar ba ba su tsaya iya izgilin ba a'a sun ma so su kashe Hud alaihi salam haka ne mutanen annabi salihu alaihi salam ba wai kawai karyata shi suka yi ba ba wai kawai karyata sakon da ya zo da shi suka yi ba a'a sun ma yi niyyar kashe shi haka nan mutanen annabi musa da haruna alaihi salam wato fir'auna da jama'arsa su ma sun yi niyyar kashe annabi haruna da musa amincin allah ya tabbata a gare shi haka nan mutanen annabi ibrahim alaihi salam ba wai karyata shi kawai suka yi ba ba wai karyata ayoyinsa kai suke ba bayan sun karyata shi sun karyata ayoyin Allah da ya zo da su to sun ma yi yunkurin su kashe shi wa amar kullu ummatin bi rasulihim ya'khudhu wa jadalu bil batil wa jadalu sun yi jayayya wato ko waɗanne daga cikin waɗannan al'ummomi na kafirai sun yi musu da manzannin da aka aika musu sun yi jayayya da su sun yi jayayya da ayoyin Allah bilbatili ta hanyar kawo magana mara asali magana ta ƙarya an zo musu da gaskiya amma da ke ba suka ringa jayayya ta hanyar kawo dalili mara asali shine bilbatil a nan wato sun yi amfani da maganar ƙarya suka yi jayayya da manzanninsu misali in ka ɗauki kowane manzo da Allah ya aika wa kowace al'umma za ka ga sai sun kawo wata magana wacce kake ganin kamar wato suna da ɗan gaskiya alhalin baɗin ne don misali ba wasu al'ummomi da aka aika wa manzanni face sun ce to in dai gaskiya ne Allah ne ya aiko ka kai misali mutanen annabi ne in dai gaskiya ne Allah ne ya aiko ka so waye yake kawo maka wannan sako mala'ika to dan menene shi mala'ikan ba zai kawo sakon wurin mu ba Allah ne sai ya sa wani tsakanin mu da kai tunda mala'ika yake sa ya kawo sakon ai da sai ya zo ya gaya mana ya ce jama'a Allah ya aiko ni ya ce yi kaza ku bar kaza sai an yi rarage ku sai an gaya maka kai kuma ka gaya mana dukkan al'ummomin nan sai da suka manzannin sa haka sannan kuma jayayya ta ƙaryatawa ta hanyar kawo dalili wanda ake ganin kaman wato yakan karɓi ɗin a wajen hankali don misali mutanen annabi salihu alaihi salam bayan sun nemi cewa a kawo musu aya sai aka kawo musu taguwa aka ce hazihi na qatil lahi fazaruwa ta fi ardillah wannan taguwa ce ta Allah ku barta ta kiyo a bayan ƙasa saboda haka yau in kun ɗibi ruwa kun sha ruwa to gobe kuma shanta ne ba dama ku ɗibi ruwa sai ce in akwai tausayi a ciki ya za a ce raƙuma a fifita ta a kanmu a daidaita ta da mu a ce yau in ta sha ruwa ita kaɗai mu kuma mutane a ce mu ma yini ɗaya muke da shi yadda take da shi in haka ne a lissafa mu man in aka lissafa adadinmu don muka kwanaki yawan adadinmu muna ta shan ruwa to ita kuma sai nata ya zo sai ta ci da ita kaɗai ce sai ta kaga nan kaɗan duba sai ga kamar akwai ne akwai kamar suna magana ta hankali amma abinda ake duba waye ba da umarnin Allah saboda haka duk abinda Allah ya faɗa ba ka da zaɓi kaga wajadalu bil batil
wajadalu sun yi jayayya da manzanninsu bilbaɗi ta hanyar kawo dalili mara asali dalili na ɓarna yirhudu bil haƙa domin su kawar da gaskiya da irin wannan dalili na ɓarna da suke kawo a dinnan ba kasturum Allah ya ce dukkansu da jama'ar annabi Nuhu din da sauran dukkan kafirai da aka yi waɗanda suka ƙaryata manzanninsu nan ba kasturum na kama su menene na kama su na halakar da su na halakar da su idan ka ɗauki mutanen annabi nuhu alaihi salam wanda su ne aka fara kiransu zuwa ga la ilaha illallah da haka annabi nuhu alaihi salam shine manzo na farko da ya fara kiran mutane zuwa ga addinin Allah annabi adam alaihi salam annabi ne manzo ne amma shi annabi ne zuwa ga 'ya'yan shi saboda haka wanda aka fara aikawa zuwa ga al'umma shine annabi nuhu alaihi salam shi ya fara kira zuwa ga ga tauhidi Allah ya ce ya ya halakar da, da jama'a su gaba ɗaya to in ka ɗauki jama'ar annabi nuhu alaihi salam an halakar da ita da mene ruwan tufana ruwan da ya mamaye ba wai duniya ba ya mamaye iya wurin da ɗan adam yake a duniya inda ba dan adam a lokacin ruwan tufa da bai je ba ba wai tufa da ya cika duniya ba ne har da ake magana a nan ya ke ƙasa ki haɗe ruwanki wato an yi al'am uri da bihir kas ne iya inda ruwan tufa nan ya shafa shine a yanzu wani bangaren yana ƙasar syria wani bangaren yana iraki wani bangaren yana ina ƙasar turkiya iya nan ne ruwan tufa da ya tsaya wanda ake kwana 150 ana yi su da da shi aka aka halakar da su duk inda dan adam yake kuma a lokacin babu inda dan adam yake sai a wannan wurin misali yadda za ka gano haka kamar misali ruwan bai zo nan ba kamar nan cikin wada cikin wada sai alif ɗari tara da ashirin da hudu aka yi ta yau shekarar casa'in da bakwai sau da haka kaga ba babu da tufana tunda ka'idar shi ne sai inda dan adam ya je yake da rai ne a lokacin yake zama tunan ne ruwan tufa da ya je suna ga munan ba na duk ko ina duk wani guri da ba mutum shekaru dubu biyar a shekaru a dubu bakwai da kamar ashirin da ɗaya da suka wuce din nan to wannan guri bai samu ruwan tufana ba suna ga Allah ya halakar da su iya wurin da suke zama din nan mutane ke zama a duniya kowane ɗan adam sai da ya halaka sai dai in ya shiga jirgin annabi nuhu alaihi salam kuma wa ma amana mahu illa qalil ba da suka yi imani da shi sai jama'a yan kaɗan a shekaru 950 yana wa'azi mutum 80 ya samu suka bi shi shekara dubu ba hamsin amma ya samu mutane 80 su ne suka yi imani da shi kawai sannan an halakar da adawa su kuma Allah ya halakar da su da iska domin su suna takamar ƙarfi ne har suna cewa mun ashaddu min na kuwa wane ne ya fi mu tsananin ƙarfi hudu alayhi salam yana ce musu in ba ku imani da ni ba ba ku imani da Allah ba Allah zai halakar da ku ba sai ba dai mala'iku za a kawo ba yadda muke nan waye da sai halakar da ku waye fi mu ƙarfi a cikin duk halittar mana shaddu min na kuwa to sai Allah ya kawo iska ta halakar da shi mutanen annabi Musa da haruna alaihi masalam fir'auna da jama'a shi aka nutsar da su a cikin kogin da ake kira jan kogi aka halakar da su su da kowanne dai wanda suka karyata manzanni an halakar da su tunan allah yana gaya wa ma'aiki ne cewa ya rasu lallahi jama'a nan da suke karyata da suke karyata ayoyin allah da kallo da su ta dai yadda muka yawa waɗanda suka ƙaryata waɗanda ma ba su kai ka matsayi ba to balle kai ya rasulallah to sai dai kafirai na wannan al'umma sun samu cewa annabin rahama suna cikin wato al'ummarsa ba al'umma ta ijaba ba amma kuma Allah ya riga ya ba annabi cewa matukar annabi yana cikin al'umma Allah ba zai halakar da su ba sannan idan annabi ya tafi gidan rahama kuma matukar ana istighfari Allah ba zai halakar da su ba to wannan arzikin kafirai suke ci na zamanin ma'aiki da haka za ka ga ayyukan da wasu suka yi aka halakar da su gabaki ɗaya in ka lissafa za ka ga duk gaba ɗaya ana yi a wannan al'ummar amma kuma Allah bai halakar da wannan al'ummar ba ta hanya a shafe ta a canza mata halitta ko ta hanya a halakar da gari da sauransu an bar kowa ya zo lahira a yi mashi sakayya gwargwadon irin abin da ya yi ka kai maka na iqab yaya ka ga azabata mana wannan istifhami ne na ta'ajibu al-istifhamu ta'ajibi ne wato tambaya aka yi amma ba tambayar ake nufi ba mamaki ake yi yaya ka ga azaban nan tawa da ne musu azaba cewa to mai ban mamaki kamar misali mutane a nabu nuhu alaihi salam kwana ɗari da hamsin ana ruwa ruwan kuma ta ƙasa ta sama sama na zubar da ruwa daidai wannan wuri ƙasa na bulbular da ruwa daidai wannan wuri ruwa ya haɗe su aka halakar da su kaga wannan ba ƙaramin abu mamaki ba ne a ce ga ƙasa tana bulbulo da ruwa dukkan su dai in ka duba yadda Allah ya halakar da su wato akwai abu wanda yake na ban mamaki wanda yake nuna ikon ubangiji sannan kuma cewa fakirfa kana iqab yana nuna cewa duk inda Allah ya nufi azabar shi ta je sai ta je ba kaucewa saboda haka Allah ya nufi jama'ar annabi Nuhu da azaba kuma ta je musu ta tabbata Allah ya nufi jama'ar annabi hudu da azaba adawa ta je musu ta tabbata duk waɗanda Allah ya nufa din nan da azaba ya halakar da su azaba ta je musu ta same su ba a kuskure ba a me aya ke karantar da mu aya tana karantar da mu abubuwa da yawa daga ciki tana nuna mana aibin kafirci tana nuna mana aibin ƙaryata ayoyin Allah wayannan kafirai da Allah ya halakar da su ba wani abu ya ja musu halaka ba illa mene ƙaryata manzanninsu da ƙaryata ayoyin Allah shine ya ja musu wannan halaka da Allah ya musu sannan kuma ayar na nuna mana aibin jayayya ta hanyar kawo dalili mara asali batil kai jayayya baka da dalili sai dai ka kawo dalili wanda yake na na shirme don misali wanda za ka ce ɗariƙa ba kyau sai ka ja kawo dalili a annabi bai ba sahabbai da su ba na fatan gane maulidi ba kyau me dalili sai ka ji annabi bai ba sahabbai ba su ba to in ka ɗauka sai ka ga maganar cewa annabi bai yi masa habai ba su ba in ba ta yi tsamta hankalin ka ba sai ka yi taɓar dalili ne mai kyau a ce annabi bai yi abu ba sahabai ba su yi abu ba ta za a gano dalilin shi baɗin ne sai a koma a cikin asalin wato inda ake samo hukuncin addini tunda addinin yana da tsari mataki na farko babba shi ne alkur'ani shin a cikin alkur'ani akwai inda Allah ya ce duk abin da annabi bai bakar a yi idan yanzu ne wani abu amma annabi bai yi abun ba na sabawa Allah a cikin ayoyin alkur'ani ko da dubu shida nan akwai aya guda ɗaya da ta ce idan annabi bai yi abu bakar a yi babu shi ban saba alkur'ani ba sannan aka tafi sunna akwai hadisai marasa iyaka to a sabon hadisi ko da da ifi ne an samu ko da hadisi da ifi wanda annabi da kansa ya ce in ban yi abu ba kar ku yi ke mu koma gurin sahabbai an samu a qur'ani inda qur'ani ya ce in ba sahabbai ba su yi abu ba za ku yi akwai inda annabi a sunna ya ce in sahabbai na ba su yi abu ba kar ku yi to sai ka ji ta kara kawo wani dalili misali wani dinna ana yi wajen nuna san annabi ka fi abubakar radiyallahu anhu san annabi ne ya bai maulidin ba ka fi umar radiyallahu anhu san annabi ne ya bai maulidin ba kaga in ba ka yi kyan da hankalinka ba ko sai kai kamar dalili ne wanda yake na gaskiya amma batili idan za ka gano haka ko shi ba yanzu yana ɗauke da ƙur'ani a hannun shi ba misali wanda akwai wasali akwai ɗugo Allah da shi da sai na bakar wa ya fi shi da san alƙur'ani to ya sai na bakar bai rike ba a lokacin shi ba a ɗugo ba wasali in mai karatu tsakanin magarba da isha ne ya faɗa ka to kai ka bi sai na bukar kishin addini ne sai na bukar mai karanta ahalari tsakanin magarba da isha ne kai ke karantawa kai ka bi sai na umaru kishin addini ne bai tafsiri a ramadana kake yi ka bi 'ya'yan sahabbai da sahabban kishin alkur'ani ne ka kai ƴaƴanka islamiyya ya sunan islamiyya ɗan sai na umaru a shi yana nuna maka cewa ba wai ana nufin wane ya yi kaza shi ne abin yake zama mene ba halal abin da ƙur'ani yake cewa wa ma ata kuma rasulu fa kuzu wa ma na hakun an fantahu babu wa ma lam yaf'alu fastanibu babu abin da annabi bai ba ku nisanta a'a abin da annabi ya kawo ku riƙa mana abinda annabi ya yi ku yi abinda annabi ya hane ku ku hannu shi kuma hannun ku hannu gaba daya aikata ku aikata gwargwadon iyayen amma babu cewa annabi bai yi ba in annabi bai yi kaza ba kar ku yi babu to komai ana so ne a ko shi Allah ke cewa ya yi lalazi na amanu a ɗiwullaha wa ɗiwun rasulun ulilawar beku fa in ta na za ta fi shayin faruduhu ilallah wa rasul annabi bai ba sai ka ce to yanzu muna jayya mu koma cikin qur'ani ina ne qur'ani yace idan annabi bai abu bakar ali ina ne tunda ba mu samu qur'ani ba mu koma gurin rasul mu koma sunna ina ne ma'aiki yace in bai yi abu ba in sahabbai ba su yi ba kar ayi babu koyaushe mutum mai jayayya yakan kawo batin bakin shi bai iya shuru kamar jiya maganar da muka fara ne na allurar corona wanda bai yadda ba yanzu yana jayayya an sa alade a ciki an sa alade shi baya wurin da aka yi sannan a abubuwan da aka hada a abin aka ce gashi an yi da kaza an yi da kaza ba a sa alade ba amma shi yanzu yana jayayya da ka ji ka an ba sa alade ka san da musulmi yake da kyama alade da abin da ka ji akwai alade a ciki shi dan ya kita mutane ku ci akwai alade da kai mutum ce an sa alade a ciki wanda suka fara faɗin wannan kaga suna so ne mene su kawar da abin da yake gaskiya ne a wannan bangare na magani su kuma dalilin su batil akwai malamai a ƙasar indonesia suka yi taron su ba ƙwararru a wannan fannin su malamai ne shehune ne saboda wasu sun ji jita-jita akwai alade a ciki sai suka yi fatawa cewa wannan allura ta corona kar a amfani da akwai alade a ciki amma tun da babu wani abu madadinta to a yi amfani da ita din amma dai akwai alade a ciki suna yi a ƙasa da awa ashirin da hudu akwai matthew kent wanda shine jami'in hulɗa da jaridu ɗan jaridu na duniya na kamfanin astrazeneca ya kira taron 'yan jaridun duniya ya ce a cikin wannan allurar rigakafi duk da malaman nan sun ce e a iya yi duk da akwai alade a ciki to muna tabbatar muku cewa ba aladen a ciki sannan ya ce kuma sun ce akwai su zo a shiga ɗakin bincike na kimiyya to so mutane suna da kankamba kai ne tafsiri ne me kai ka magana corona na da kyau ko ba ta da kyau inda an tambaye ka tana da alade a ciki to tun da abin kashi ɗari ne aladen kashi nawa ne a ciki da mutum zai ci aladen kashi nawa ne a ciki sannan kuma ko da akwai aladen kai da kike da qur'ani da yace illa ruwa ma ta zo ta yunwa kai cinye alada alada ma ba qur'ani yace ka cinye shi ba gaba ɗaya balle wani dan abu kamar yi ɗin rajera bajin wala adi kana kuma alai aladan ma illa ruwa ta zo maka ba ka tana jin yunwa ba samu abinci ba ka samu wanda zai baka ba da mushen ma'ana duk abin da Allah ya haramta maka na ci da yunwa ta lokaci saboda me saboda kar a rasa ka to ashe magani na rigakafi kamar da ne bayani jiya magani iri biyu ne akwai wanda ake kiran shi vaccination wato magani ne shi kana da lafiyar ka kalau amma za a yi maka ne domin a ƙara ƙarfin garkuwar jikinka saboda koda wannan cuta ta abin nan ba za ta samu gurin zama a jikinka ba magani bangare na farko kenan magani bangare na biyu wanda shine cutar ta riga ta kama mutum yanzu yana sha ne ko ana mai domin ta rabu da shi sannan gaba ɗaya annabi ya haɗa sai ce ta dawo ibadallah fa inna allaha lam yada'a da'an illa wa da'a ma hu shifa'an illa al-haram hadisin da abdullahi Ahmad ibn Hanbal da ibn Majah suka rawaita daga Abdullahi bin Abbas saboda in ka yadda da kowane irin magani aka yi maka kai koyi ne da annabi bin umarnin annabi su za ka koyaushe a kan a koyar da abu za ka gani babban abin da ya kamata mu a wannan bangaren shine dalilin wanda ya ce kar a yi abu menene hujjarsa duk abin da ya sai mun soke shi daga baya kuma abu ma ya zo ya gagare mu sanda takin zamani ya zo aka kyamace shi taki wannan lokacin ba ta shiri da mai unguwa sai ce a ba shi buhu goma dole ya zuba a gona shi amma yau da shi sai an jawo ki mai unguwa shi dalla ya haƙura ce to shi kenan kai ya sake zai sa buhu ɗaya amma ya gashi da kudinka sakin ya zama mene da da zarar baka shiri da dagaci ko mai ruwa ya ce ko mai goma gonar shi sai ya juye shi to sai da ta sun shiga ne sannan ya haƙura a ce to yana kawo mana reni ya sa ɗaya ne sai gashi da kudinka kake neman takin ya zama ne zaka duk abin da kaga an kawo kai tawakkali ga Allah ka abin nan kai amfani da zahiri wannan shi ne ko kuma cewa a'a ba za a yi ba saboda an sa wani abu a ciki duk inda kake za su riƙa ganin ka su ganka ka muza amfani ne ko ce ai duk inda wai akwai akwai abin nan sinadari na tracking a ciki duk inda ake maka allurar nan wai duk inda kake za su ganka ba shi da ke mana abin da ya faru da Philip Walton ba suna Washington DC suka ga kidnappers inda suka ɗauke shi da inda suka kai shi da inda suke suka tafiya kilomita fiye da dubu shida a jirgin mai sauka da a jirgi mai saukar angulu mara ƙara suka zo suka suka shigo ƙasar nan ba ma sai sun shigo ba shi masu gidan ba su masu shigo ba suka zo suka ɗauka mutumin su suka kashe yan bindiga guda shida suka kama daya to wanda suke da wannan kashe sai sun ma corona ne za su san inda kake kuma su san inda kake me za su me kai musu duk wanda yake amfani da waya ko ina yake amsa musamman manyan wayoyi ba ma waya ba taurari na zamani na kimiyya da fasaha da suke sama Allah ne kawai zai yawan duk abin da kake so da ka duk abin da mutum baya so in ya tsaya abin so shi kenan amma kayo baɗin shi sabon ya ce waja da lubin baɗin sannan akwai wani abu a kan wannan jadalu bil baɗi wanda zai kai ga mutane da yawa ga kafirci zan faɗa da yawa hankalin mutane bai kai ba turawa sun kawo wani abu wanda yake da yawa idan mutum bai hankali ba za ta kai shi da kafirci shine maganar hana bauta maganar cewa duk wanda yake da kuyangi zine ke yi ƴaƴan ba ƴaƴa ba ne magana cewa babu sauran bauta a duniya to wannan abin da turawan suka kawo shine abin a kyamata saboda dalilai kamar haka na farko wane ne ya ce a yi saɗata Allah Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ne ghayru mamnunin mummunan su ne waɗanda suke tsare farjinsu sai dai ga matansu da kuma abin da damarsu ta mallaka ma'ana kuyanginsu mata don Allah yanzu idan mutum ya ce babu kuyangi yana ja da wake nan yana ja da Allah Allah ya ce shi a wurin shi fa inna hun gairu ne malumi duk wanda ya tara da mace kuyangarsa ko ya tara da mace wacce ya aura to a wurin Allah shi ba abin zargi ba ne wane ne za a zarga sai Allah ya gaya mana ce fa manitta ga wara a zalika fa ulaika humul adu wayanda suka nemi biyan bukatar su ta sha'awa ta hanyar da ba wannan ba ba matar su ta aure ba ba kuyangar su ba su ne mene al'adu su ne waɗanda suka ƙetare iyaka kaga muke nan duk wanda ya tafi akan cewa babu sauran kuyangi kaga kenan yayi wa Allah mene gyara gyara sannan bayan haka annabi da kansa ya yi saɗaka ya yi saɗaka wasu malamai suka ce yana da saɗaka guda hudu amma wanda aka yi ijma'i a kai ita ce guda ɗaya mariya alaihassalam wanda ya saɗaka da ita ta haifa masa ɗansa ibrahim alaihissalam wanda mazala ya ce lawan ashe ibrahim lakana siddiqan nabiya da ibrahim nan ya rayu to da ya zama siddiqi annabi Allah ya riga ya yi annabi shine annabin karshe da haka ba za a bar 'ya'yan shi maza su girma ba za ka sai Allah ya rika ɗauke su to Ibrahim alaihi salam dan annabi saƙata ce ta haife shi idan yanzu ka goyi bayan turawa ka ce babu sauran kuyangi ka nuna annabi yayi ne ke na uzubillahi kai ne kenan barnar ba ta da iyaka sannan tun can asali kakan annabi na farko a ƙabilar larabawa annabi ismail alaihi salam annabi ismail hajar alaihi salam ce ta haife shi kuyanga ce sai ka kaga annabi ismail annabi ibrahim ya yi sadaka ya haifuwa ne annabi ismail annabi ismail yanda ce hajar salam ta haife shi sannan wannan abu ya fara ne kwata-kwata don haka na godewa a sheikh sale alfauzan babban malamin saudi arabia a yanzu saudi arabia sai alif 962 ne ta haramta bauta a saudi arabia ta ce ba maganar cinikin bayi ba maganar bayi su ma ba haka kawai ba sai da ingila ta matsa musu tsoron ingila suka ji suka hana tun abin daga ingila ya taso sun hana bauta alif 962 a sheikh salih al-fauzan yana da rai har yanzu shekarar shi 87 miladiya dubu biyu da uku ya fatawa ya ce duk wanda ya ce babu bauta kafiri ne in ji a sheikh salih al-fauzan yana nan da shekara dubu biyu da uku ya wannan fatawa ya sake magana shekara dubu biyu da sha shida yau shekara biyar ya ce duk malamin addinin da kaji ya ce ba bauta a yanzu to ko dai kafiri ko jahili wannan shi ne babban malamin saudi arabia a yanzu ko kuma ɗaya daga cikin manyan malamansu a shek sale alfausa kuma haka ne domin gani ba allah ne ya ce mene والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين to kai a gurin ka waɗannan malumin ne Allah ya ce fa innahum ghairu malumin a wurin shi yanzu kaga tana jayayya da Allah akan menene akan wata magana ko kuma dalilin ka wane ne zai jayayya da Allah ma ya kawo dalili na gaskiya babu babu Najeriya sai alif ɗari tara da sittin da ɗaya ta hana bauta kuma ba gwamnatin Najeriya domin alhamdulillah a tsarin mulkin Najeriya duk abin da ya shafi abubuwa irin waɗannan ana tafiyar da shi ne bisa a kotunan shari'ar musulunci alif ɗari tara da sittin da ɗaya aka aka aka Najeriya ta shiga wannan magana cewa babu bauta shekara nawa kenan shekara hamsin da shekara alif ɗari tara da sittin da ɗaya shekara yau sittin kenan ko sittin sittin daidai sannan abin an fara shi ne taron da aka yi na farko a london akwai ƙungiya wacce aka kafa ta a ranar 22 ga watan mayu miladiya dubu ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da bakwai ranar talata ranar talata ce ashirin da biyu ga watan mayu miladiya dubu ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da bakwai yau shekara ɗari biyu da talatin da hudu suka a ranar aka fara wannan tunani na suka a umarnin ubangiji na game da bauta ɗin suka yi ta yi suka yi ta yi duniya ba ta karɓa ba har sai da aka shekara ɗari da arba'in ranar laraba uku ga ranar laraba tara ga watan maris miladiya dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin da bakwai a ranar ne aka fara aiki da ƙudurin da aka zartar yarjejeniyar da aka yi a ranar ashirin da biyar ga watan satumban alif ɗari tara da ashirin da shida cewa babu sauran cinikin bayi babu sauran bauta a duniya don Allah mumini zai yadda bature ya soke ya soke shari'a kuru a cikin alqur'ani idan Allah ya kawo hukunci a cikin alqur'ani ko manzo Allah ya kawo hukunci ba a fa mai damar sokewa sai Allah sai annabi yanzu kaman ayoyin ayar da na karanta da makamantanta wallazina hum bi furujihim hafizun dinnan in mutum ya ce to ya yarda da wannan tsari na turawa to yanzu mu bude biro mu soke kuwa da qur'ani shi soke din da aka ga wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumi a soke zai yi ba a ce turawa wato su sun ga abin ba kyau Allah shi ya ga da kyau kai kana musulmi ka goya wa turawa ka ce haka ne wai saboda zamani ya zo ai an yi yarjejeniya domin da aka ce to an sake kiran wata yarjejeniya saboda ai adalci misali a faɗar su misali sai a kira taro manyan ƙasashen nan su kira taro cewa ya kamata faɗa mace da namiji duk wanda ya rasu baban su ya rasu ai duk ƴaƴan shi ne sai da ka magana cewa mace tana da gado ɗaya namiji na da biyu a yi gyara dan yau in turawa suka kawo wannan za a yadda ba za a yadda ba ko to wane ne ya ce namiji ya samu rabon mace biyu Allah wane ne ya ce a yi saɗaka tashe da wancan umarni da yana duk ɗaya ne duk ɗaya ne hatta amerika sai alif ɗari tara da hamsin da shida ta yarda da cewa babu cinikin bayi kuma an yi zartar da abin ne a alif ɗari tara da ashirin da shida ya fara aiki alif ɗari tara da ashirin da bakwai yau kwata-kwata maganar cewa an fara amfani da barbota a duniya shekara casa'in da hudu amma ka ga su ka dalilan su sai ka ga kama ka ne amma dalilin baɗin ne saboda menene ya saba wa Allah ya saba wa sunna ya saba wa ijma'i ma na malamai domin taron da aka yi a Geneva din ranar 25 ga watan satumban 1926 a harshen ma da aka amfani da shi harshe biyu faransanci da turanci ana aka zartar da wannan hukunci sai da 27 aka ce ke fara aiki to tun daga 1927 hatta america ba ta yadda ba sai 1956 shekara nawa kenan tsakanin shekara ashirin da tara so da aka za ku ta jin irin wayannan a rediyo na ji wani mai shi yasa ne wannan magana cewa yanzu duk duniya ba bauta ta ba sauran bayi duk wanda yake tun da baya ne misali aka to haka 'ya'yan shi a to a to a haka sai dai in sayyadinsa ya 'yanta shi ne ko ya 'yanta ta amma wannan tsari yana nan kuma babu wanda ya tsara tsarin a taimaki bayi kuma a 'yanta bayi kama addinin musulunci domin annabi cewa ya in kana da bawa ko baiwa ka ciyar da shi ko ka ciyar da ita da irin abin da kake ci sannan kuma kai wa bawanka sutura da irin sutura da kake sawa sannan kuma kar a ba bayi aikin da ba za su iya ba sannan kuma ka fara azumi ka fara zahari ka fara kisan kai na kuskure dalla duk babu magana yanta bayi a ciki akwai amma yancin turawa wannan shirme ne babu yadda za a yi su soke dokar Allah ba goyi bayan su annabi ya ce la ɗata li makhluqin fi ma askatil kali sannan na ji mai magana yana cewa yau duk Saudi Arabia ba bayi wannan yana nuna wato yana so ya nuna kenan cewa da gaske ne ba magana bayi yana duk Saudi Arabia yau ba bayi dalla yau in Saudi Arabia gaba ɗaya ta daina sallah za mu daina ko da Saudi Arabia ba bayi ina yau shin Allah ya ce ni in Saudi Arabia ta daina wani abu ku daina? Ice din Saudi Arabia ba bayi. Kira inda Saudi Arabia za su daina sallah za mu daina? Yau in aka halatta burkuta a Saudi Arabia za mu yadda mu sha? Sai da ta haddaban gobe akwai bayi. Haddaban gobe. Wanda aka tun asali din nan. abinda kai za iya cewa ya ko yanzu kuma misali da za a yi jihadi wanda ya cika sharɗan jihadi to babu shakka za a iya samun bayi in dai jihadi ba irin jihadi wanda ake an samu rikici ba a wayannan nan da suka ga mai kaftani su buge wannan sun ga mai shed su buge sai zama jihadin tsakanin masu kaftani da masu shed to ba irin wannan ba a samu jihadi na sosai wanda ya cika sharɗa so da ka hajjaran gobe akwai bayi idan mutum ya ce maka babu bayi ka ce to mu ɗau ƙur'ani in ka ɗauko ayoyin nan misali ka ce to wace aya ce ta soke wannan in Allah ya kawo hukunci akwai mai iya soke hukuncin Allah sai Allah sai manzon Allah sai Allah sai manzon Allah sau daga kwata-kwata abin yau amma fara tunanin babu bautar taro na farko da aka yi ina ƙara maimaita shi ne shekara 234 kuma ga babban malamin saudiya zan ƙara maimaita a sheikh salih al-fawzan ya yi fatawa ya faɗa cewa duk wanda ya ce babu bautar nan to kafiri ne ya sheikh salih al-fawzan ka san su ba wasa da kaulasa mu dole mu ce idan mutum ya halatta ne ya kuma tana kai akai alamun mutum haka ne ba yanzu ka yadda da wannan ba ina ƙara abin akwai cin mutunci da ma'aiki a ciki domin ta haka ya samu ɗansa sai na ibrahim wato yanzu ka yadda kenan ka yadda da cewa duk abin da annabi ya yi ba daidai ba ne turawa yanzu sun gano ga yadda ya kamata a yi abu in kuma ka ce a wanda annabi yayi daidai ne to me yasa za ka yarda da tsarin turawa suna ruwansu sannan wanda suka fara kawo maganar nan ta bauta a duniya a daina cinikin bayan mutane goma sha biyu ne tara daga cikinsu na wani bangare ne na addinin krista wanda ake kiransu quakers wanda suka balle daga cocin ingila a alif dubu ɗaya da ɗari shida da hamsin wanda wani wanda ake kiran shi George Fox ya kafa su su ne masu irin wannan suka kawo magana ta farko a duniya alif ɗari a alif dubu ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da bakwai yau shekara ɗari biyu da talatin da hudu a ce ɗan kokas su ne za su kawo ra'ayi ka aje ra'ayin Allah da annabi ka karɓi nasu saboda haka har gaban gobe akwai bayi kuma duk waɗanda aka haifa sanadiyar sadaka ƴaƴa ne kamar ƴaƴan da aka haife su ta hanyar aure duk bambanci za su gado za su komai ƙaƙya ne haka annabi ya nuna sannan annabi kuma don kar a ce kususiyarsa ce yin saƙaka ɗin ya ɗauki ɗaya daga cikin ya ɗauki darwa wadda almuƙauƙis ya bashi tare da mariya da ƙirƙiya hijira na da shekara shida sai ya ɗauki ɗaya daga cikin su biyu sirin sunanta sai ya ba hasarin musabitin mawaƙin shi ɗin nan ya yi saɗaka da ita ta haifa masa ɗa sunan ɗan ma abdulrahman da annabi ya tsaya kawai shi kaɗai ta kila ce kususiya ce sannan sai na ali karamallahu wajahu ya yi saɗaka da wajen saɗaka wajen mata guda goma sha bakwai sai na ali karamallahu wajahu to duk wannan kwanda abin nan suka ne ga annabi suka ga sahabbai suka ga Allah subhanahu wataala sai da haka muna fata mutane su janye wannan magana ta cewa wai babu bauta ba wai kaza kaza ba kaza kaza har sai in sun samu ayar da ta soke ayoyin alkur'anin da suke magana a kansa aka ɗin yanzu Allah ya ce in kai kaza ba laifi bature ya ce da laifi wai ko musulmi ya goyi bayan batura ko da shi na karantawa ko da mutum karatun shi bai nisa na alkurani ba bai karanta sala sa'ilin ba ne a cikin sala sa'ilin babu wallazi na hajji burujin hafizu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin fa innahum ghayru malumin amma su zama malumuna a wurinka a wurin Allah ghayru malumin a wurinka malumin su da haka wannan kuskure ne don haka balla a yi kokari a a gyara sannan misali tun daga al akwai barna da yawa ciki ba an hana ne alif ɗari tara da ashirin da shida aka fara aiki da shi alif ɗari tara da ashirin da bakwai najeriya sai alif ɗari tara da sittin da ɗaya ta yarda da abin ta fara cewa za ta yi amfani da shi bayan shekaru talatin da hudu kenan da haramtawar turawa to idan mutum ya ce eh babu bautar saboda tura sun hana kuma muna da tambaya tun daga ranar da aka hana ya zuwa alif ɗari tara da sittin da ɗaya a najeriya ƙa'yan kuyangin da aka haifa shin shegu ne ko ƴaƴa ne shaidan kodiyo duk wani bayan allah da za ka gani waɗanda suke wanda za ka dace auliya'un nan suna da sadaka ne su za ka sarakuna wayanda suke da sadaka ku ci gaba da rike abubuwan ku gairu malumi ne in ji Allah attajirai masu sadaka su ci gaba da rike sadakar su wanda ma yake da sadakar kuma tana da hali ka tafi ka nemo kai gairu malumi a gurin Allah Allah ne faɗa faman yattaga wara'a zalika fa ulaika humul adun ke kama wara'a zalika bari saboda an shigowa da mutane abubuwa da yawa irin wayannan mutane ya kamata su duba ba wai allurar corona saboda a ji tsoron Allah kuma wannan dalilai ne kaɗan malaman duniya wayanda suka yi maganganu aka wani abu suna da yawa ko kai wani ma ko malamai ma su yi magana ko ko su yi magana tun da Allah ya riga ya magana ai shike shike su daga ƴaƴa ne iyakaci duk bayar da ta haihu da sayyadinta da zaran ya rasu ta zama ya ta yantu kamar yadda mazalla tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya faɗa akan maratul kifiya da ta haifi sai na Ibrahim alaihi salam ɗansa sai ya ce ɗanta ya yanta ta wato ta zama ummu walada ke kuma ka ce ta rayuwa ce ta rayuwa har zuwa kalifancin sai na wurin kaddabi a lokacin ne ta tafi gidan rahama hijira na da shekara kamar goma sha shida su da ka zalla a kiyaye haƙƙin Allah a kiyaye haƙƙin manzon Allah a kiyaye haƙƙin bayan Allah Allah zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya ƙara Najeriya arziki da kwanciyar hankali Allah ya sa mu cika da imani duk abin da ke damun Najeriya da jihar mu ta Kaduna Allah ya mana maganin sa saboda matsayin manzon Allah saboda matsayin manzon Allah saboda matsayin manzon Allah yanzu turawan nan suka sake kiran taro suka ce yanzu yadda muka hana bauta kuka yadda to yanzu ga ci a zo a yi taro kuma wanda yake son ya auri namiji ya aura macen da take so ta auri mace ta aura dan la za a goyi baya to wane ne ya hana auren namiji da namiji wane ne ya hana auren mace da mace wane ne ya ce a yi sadaka duk umarnin daga waye Allah shi kiyaye Allah ya zaunar da kasar mu lafiya wa billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim akwai mutanen saulawa Allah ya mai da su lafiya da sauran jama'a da mu na kusan da Allah ya mai da mu lafiya albarkar annabi Muhammad albarkar shi tijani albarkar shi Ibrahim sha da fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gracias.